الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alƙur'ani a cikin tafsirin mu na watan Ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu bayan haihuwar annabi Isa Ruhullah alaihi salam kuma wannan shi ne yau karatunmu insha Allah na goma sha bakwai aiki ya tafi wa jama'a Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu karkar ramadan lafiya ka yadda da mu ka yadda da ayyukan mu ka gafarta dukkan zunuban mu wannan shi ne na sha bakwai da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manna malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله أكبر To, Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi daw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal ga Allah ne duk wani abin da ke bayan ƙasa mai hankali da mara motsi baki ɗaya suke ƙaskantar da kai. Ƙaskantar da kan nan ko dai na hanyar ɗa'a da so da yadda nan ibada ta mumine. Ko kuma a'a waɗanda ma ba muminan ba dole inda Allah ya tambaka su dole su ɗari can ko ba su so shi ne karhar akwai abubuwan da su ba akilai ba ba wanda suke ba za a ce musu kafirai ba za a ce musu muminai ba ba yan wuta ba ba yan aljanna ba irin su rana wata dare rana da sauran abubuwa su ma dai suna gudana ne karkashin kaskantar da kai zuwa ga Allah ba wani abu da ya isa taurin kai ga Allah in kaga mutum ya yi taurin kai yana an ce Allah ya ce da ya ki to kawai an jarraba ne da haka ba ku ba yin kanshi ba ne amma ba wanda ya isa ma Allah kaddara sai dai Allah da shi ya so akan gare shi subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala ce kul man rabbus samawati wal ard ka tambayi waɗannan kafirai masu bauta ma wani Allah wanda su a garin su suna bauta ma wani Allah man rabbus samawati wal ard wane ne Ubangijin sammai baki ɗaya da ƙasa duka, wane ne? Na ce rabu, me yake nufi da rabu mai raino, waye mai rainon sama da ƙasa baki ɗaya? Mai raino, ma'ana wanda ya halicce, waye ya halicce sama da ƙasa, kuma yake ba su iska da abubuwan da suke bukata. Ba shi ne raino ba? Yawa, kai iyakarka mai raino an baka ɗa aka baka ko wata itace aka ce ka raine ta ayya ka je ka ba da abinci ka ba da ruwa ka kula ka kula amma hakikanin rabbu mai raina aiki ne Allah domin shi ya halitta shi ke rainon abu ya girma in aka haifi jariri kai ya rainon ka wanda aka sa ka ne kawai ba da ruwa ba da abinci wanke wannan wanke wannan wanke wannan to amma wa ke kara ma yaron girma ba kamar san san da ake kara mai girman ba ka gani kana nan kana nan kana nan sai dai kaga ya wuce yadda yake da sai kaga ya zama wani abu daban ya zama babban mutum kai kawai dai iya ka ka gani in shuka ce iya kare nan da zaka mata ka zuba ruwa ka ba da zaki ka dan yi noma amma kai kanka ba ka iya sanin yaushe ake kara mata girma kuma ko da ka za ka zo ka kura mata ido ka wuni ka kwana baka daina kallon ta ba ba za ka kasance tsawon zai karu ba ko ba haka ba ba za ka zama da tsawon zai karu ba sai dai ka ga ta zama kanku kawai to rabbu sama da arziki kowane abu karkashin rainan Allah yake subhanahu wataala to ka tambaye su wane ne ubangijin sama da sammai da kasai baki daya mai rainan su duka mahalicin su in ma sun yi shiru sun kasa ba da amsa saboda ba su da hankali kulillah ka ce musu Allah ne dan ba su da amsa da za su in dai ba Allah za su ce ba to ba su da amsa to ka ce musu Allah ne shine rabbus samawati wal ardh to tunda ko ba ku da wata amsa da za ku bada wa ya halitta sama da ƙasa sai an dole in ma za ku bada amsa dole dai Allah za ku ce wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardh la yaqulunna Allah ko inda za a tambaye su za su ce Allah ne to nan ko Allah ya subhanahu wa ta'ala ya ce in ka tambaye su kan ma su bada amsa ka ce musu Allah ne shine rabbus samawati wal ardh to tunda ko kun san shi da rabbus samawati wal ardh qul afattakhaztum min dunihi awliya to yanzu kuma kwa ce ku riki wani shi ko ma bayan su ya zama su zama muku majibinta wanda su kuke bauta ma tunda kun san Allah shine rabbus samawati wal ardh ba ku da wani wanda za ku kawo sai shi to kuma kwa je ku riƙe wani koma bayan Allah wasu abubuwa koma bayan Allah ku bai da su auliya majibinta wanda wai su za ku bauta mawa su kuke tunanin za su taimake ku la yamlikuna lakum naf'an wala darra wanda ba su iya amfana muku ba su iya mallakan muku komai ba za su iya amfanar da ku ba ba za su iya kare muku wata cuta ba kuma ku je kuna bauta musu bayan kun san ga rabbu samawati wal ardi wanda shike yin komai to waɗannan su kuma me yana su a ciki la mukun lakum la anko qul afatakhat aw qul afatakhat min dunillahi awliya la yamliku li anfusihim naf'an wa la darra qul hal yastawi al a'ma wal basir kace musu ya rasulullahi ka tambaye su hal yastawi al a'ma wal basir shin wai makaho da mai gani suna zama daidai mai gani shine mai imani wanda ya san Allah ya san Allah kada ya kamata a bauta mu makawo kuwa shi wanda basira shi ta ta ce ga wanda yake rabu sawatul ardi wanda ke halitta komai ya bada komai ya yi komai sai ya bar shi kuma ya je yana bauta mu abin da bai da komai ba shi ma bai iya maka shi komai wannan shine makawo to za su zama daidai ko a fili yanzu da makawo da mai gari daidai suke makawo ba bangan bangan yake ba yana iya ma fada harami mai gani wa sai ya tsalle ma ya wuce daram yake ya san inda zai to da wanda ya ji da Allah da wanda bai ji da Allah ba su zama da shi am hal san sabab zulumatu wan nur ko ko a'a duhunnai suna yin daidai da haske wanda ke cikin duhu duhu duhu duhun san zuciya duhun kafirci duhun jahilci duhun kafirci duhun shirka zai yi daidai da wanda ke cikin haske na Allah subhanahu wata'ala ba daidai suke ba wanda ke cikin haske shi da wanda Allah ya haskaka zuciyar shi da imani ya zama na ya san Allah ya kare ta Allah yana bauta ba wanda shi ne ke cikin haske to wanda ko cikin ke cikin duhullai shine wanda bai san Allah ba bai san umarnin Allah ba bai san kaɗe shuwa Allah ba bai san ya bauta ma Allah shi kaɗai wanda cikin duhu duhu duhu duhullai yake da yawa to sa zama daidai ko a nan duniya yanzu wanda ke cikin haske da wanda ke cikin duhu ta zama daidai wanda ke cikin duhu ba fagandi ya yake ba da sai inda za shi ba wanda ke cikin haske ko ba ai tarwai komai yana gani yana yin abin da ala basiratin ko to ba zai zama daidai bai yiwa mai imani da mara imani ba za su zama ɗaya ba na'am أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم na'am قل الله خالق كل شيء
na'am وهو الواحد القهار Allahu akbar to to duk wannan tambayoyi ne ake yi wa masu bauta ma wadan Allah wanda ba su da amsar da za su bada dole sai dai su bi kauya Allah subhanahu wataala ya ce am da alu lillahi shuraka'a ko ko su waɗannan kafirai da suke bauta ma wannan Allah sun sanya ma Allah wasu abubuwan tarayya ne wanda suke ganin su waɗannan abubuwan kada ko ka karɓe su ma sun yi wata halitta kamar irin halitta Allah fata sha ba alkhalqu alayhi saboda haka sai halitta ta rikice mun suke ganin a wannan sai ta Allah ko wannan sai ta gubanka sai suka ga kamar ta gubankan ta yi suka bi gubankan haka abin yake ai ba haka yake ba akwai wani gunki da ke da wata halitta akwai wani wanda ba Allah ba da za a nuna wani abu a ce halitta shi to Allah yana tambayar masu bauta ma wannan Allah wai ko wanda suke bauta ma wani shi ma ya yi wata halitta ne kamar irin ta Allah sai abin ya rikice musu suka ga rasa gane wacce ce ta Allah wacce ce ta shi sai suka ce shi ma ya cancanta a bauta mai tunda yana da halitta bari a bauta mai akwai babu ai babu wani abu lahul khalq wal amr halitta da gudanar da al'amari duka hannun Allah subhanahu wataala yake kamar yadda nake faɗi har yanzu duk duniyar nan duk yadda aka ci gaba aka samu technology aka samu fasaha ake kagama da kimiyya har yanzu a duniya ba a taɓa samun wata kimiyyar da za ta halitta ƙwayar gero ba halitta ne a ce a'a halitta shi ne yanzu ba ta kawai ba ta kawai sai a samar da ita ba wani abu aka ɗauka aka haɗa da wani ya zama wani abu a haka nan kawai a samar da babu ta zama akwai akwai mai iyawa hanya ai shi ne ma'ana halitta ko babu ta zama akwai shi ne halitta har yanzu duk har kuma duniya ta kare ba za a samu wanda zai wannan ba lahul khalqu wal amr ala lahul khalqu wal amr halitta da duk gudanar da al'amari hannun Allah suke har yanzu duk wani kimiyya da za a yi duk wani technology da za a yi sai dai a dau kamar da za ki ta dau a ji kan baki ne a ba a wakin baki ma'ana halitta Allah za a dauka a hada da wata halitta Allah a yi wani tunani a kai a hada in an hada wannan da wannan zai zama kaza in an hada wannan da wannan zai zama kaza in gwargwadon basirar da Allah ke jirowa to amma dai a ga dole na Allah aka dauka an hada da na Allah sai aka yi zama wani abu kuma da Allah ke amma a ce a abu kaza ake so a yi to a yi ka a dauko mai na Allah a samar da abu zai yiwu ba zai yiwu ba to shine Allah ke tambaya wai waɗanda ke bauta ma wani Allah shin waɗancan da suke bauta mawa su ma sun yi halitta ne kamar ta Allah ga ta Allah ga ta su shi yasa su abin ya rikice musu suka rasa gane wacce ce ta Allah wacce ce ta su to tunda su ma sun yi halitta bari a bauta musu su ma sun cancanta kaga ba haka bane mai bauta ma wani Allah ba abin bai bai da abin da zai iya bada a sai dai ce a'a kawai ba haka bane qul illahu khaliqu kulli shay'in ya Allah subhanahu wataala ya rasulullah ka gaya musu Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ne mahalicin kowane abu ba wani mai halitta ko kwayar zarra in ba Allah ba wa huwa al-wahid al-qahhar kuma Allah subhanahu wataala shi ne makadaici guda ɗaya kwan bai da na biyu al-qahhar wanda yake mai rinjaye kan komai komai da kowa karkashin kahariyar Allah yake ba wanda Allah zai yi wani abu da shi yace shi bai yarda ba haka ba za ta yi ba ko akwai babu yadda duk Allah yake so da kowa da komai to dole haka zai zama ko ya ci ko ya so wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-qadir wa huwa al-wahid al-qahhar an gurin na'am أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ف- فاحتمل السيل زبدا رابيا
رضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allahu akbar nan gurin Allah subhanahu wata'ala ya buga misali ne misalai guda biyu cikin matukar balaga da fasaha irin ta alqur'ani ga tafsilat da istiarat a cikin wannan ayoyi duka na balaga to Allah ya bada misali da abubuwa guda biyu tsaka yana bada misalin ƙarya ne yadda take da gaskiya fassara wannan aya duka kamar ka ce wannan aya fassara wa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil ne ita ga kullun gaskiya ita ce tabbatatta ƙarya wacewa take ba inda za ta kai to shine Allah subhanahu wataala ya bada misali guda biyu ce kamar yadda Allah subhanahu wataala yadda yadda gaskiya ta zo ƙarya ma za ta taso sai ga ƙaryar tana ta hankoro tana ta cika duniya tana ta hayaniya sai a ɗauka ma ba gaskiyar sai ƙaryar ita ce a duniya sai ka ɗauka hayaniyar ƙarya ita ce kaɗai a gaskiyar ma ba ta nan duk ƙarya ta zo ta baibaye to amma a ba da lokaci a tafi a hankali a hankali a hankali a hankali ƙarya dama iska ce kun face hita wace sai ka nemi ta karasa an zudda ta amma ainihin gaskiya tana nan inda suke ba inda za ta dama ita ce mai amfani ita ba ta wacewa to sai Allah ya bada misali da abu biyu kamar yadda Allah ke zubar da ruwan sama irin ruwa kamar a ce irin ruwan farko din nan ayi babban ruwa lambatu ya cika da ruwa manyan hanyoyi da koramu duk su cika nan ya taho nan ya taho ai za ka ga kan ruwa wani guri ba za ka ga ruwan ba shan rake da ledar biyo wata da gwangwanaye da kwalaye sun lulluɓe kan ruwa ko idan suka lulluɓe kan ruwan nan sai in ka bari ka ɗauka ma ruwan baya nan ba ruwa a gurin tama cikin su ne mai amfani ruwan yana ƙasa amma wani mara amfanin ya zo ya baibaye sama tama a tafi a tafi ruwan ya ta zuwa ana kore wannan dattin ana kore wannan yayin ana kore wata yake ne yayin karasa shi ko ruwan na nan sai Allah kuma ya ba da misali na biyu cewa kaman wajen kira ya ba da misali da zinari ko azurfa to da yake yanzu ba mu cika ganin zinari ko azurfa nan ba ko karfe in mutum ya je gurin makeri ya ga in ana eh, kera karfe in karfe ya ji wuta ya ji wuta ya ji wuta zaka ga kumfata ta zo zaman karfen ko fu duk tarihi karya amma aka yi aka gama ita wannan kumfa ina take sai a tura ta goge ne ɗaya a zubar ba ta da amfani amma da duk tarihi ƙarya amma in ta sha wuta ta sha wuta ya daga ta fito ta koma gehe sai a zubar da ita me mai amfani ainihin ƙarfen ko kuma in zinare ne shi ma haka yake in ya sha wuta duk wata ƙura da wata ƙasa da wani danci sai ya fita amma zai zo ya rike kan zinaren sai an yaɗe an zudda ainihin zinaren yana nan ƙasa shine mai amfani to haka ba shi ne wannan kumfan karhen ba inda ba yana ke cewa kwan bakera ba yau da an mutu karfe ya sha wuta ga ku abunka to ha wannan shi ne Allah ya bada misali yadda za a kara ganewa eh idan gane wanda ya kara bada wani misali na uku misali sai na ce kai ne ka ɗauko ruwa abu kamar rabin bokiti sai ka zuba omo za ka yi wanki sai ka kaɗa ku me zai faru kumfa sai ta zo ta yi mai ta riha bokiti har ta rika zuba ƙasa idan ka aje ta in wani ya zo sai ya ce zai ce ruwa ne a bokitin sai ya ce kumfa ce zai ɗauka ruwan baya da sai ya ɗauka ai kumfa ce wannan kaga ta zo ita ba ta da amfani amma ta zo tarihi mai amfanin ita ake gani ita ake ke hayaniya To amma in ana so a gane gaskiya a hakura a ɗauko kitin a aje a rana, a ba shi awa guda. Ina kumfa take, ta fi iska banza, ina ruwa da omo shi ne abin da ke amfani. To shi ba mai amfani ba inda za ta hayaniya ita ce ta gama hayaniya ta da ƙarya ta gama hayaniya ta ta wace ta ɗari. To shi ne Allah ke ba mu labar gaya mana anan. Wannan shi ne ta'arifin abubuwan da wannan aya ce faɗi anzala shine Allah subhanahu wataala ce anzala min as-sama'i ma'an Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa daga sama fasalat awdiyatun bi qadariha kowane kwarurruka da lambatu da koramu kowanne ya ya gudana da ruwa bi qadariha kowanne gurgudan girman shi babba zai kwashi ruwa da yawa karami zai kwashi ruwa kaɗan aiko to zaka fata mana saidu da badar rabiya wannan ruwan mai gudu mai yawa za ka ga ya kwaso zabadan wata kumfa rabiyar mai tasowa saman ruwan leda fiyo wata ne sharar rake ce wane ne wane ne ba ka ganin ruwan sai sai wannan sharar kawai gusa'an kenan ta gusa'u saili kenan yayin da ruwa ya taro ya dawo ya tara sai ta rike ruwa ɗaya kenan Allah subhanahu wataala ce to kuma ma in kuka dubo wa ma tuqi duna alaihi in ji riwayar warshi kenan amma hamza ce wani ma yuqi duna alaihi a wanda ke gaban ku aka zama yuqi duna ko amma warshi ya ce wani ma tuqi duna kawai ba bambanci shine da mukataba ne da ghaibiyya wani ma tuqi duna alaihi ko bayan Allah ku duba daga cikin abin da kuke kunna ma wuta ko gomi ma yuqi duna daga abin da bayan Allah suke kunna ma wuta ai kaga duk abin ɗaya ne illa da wannan gaba da gaba wannan kuma ana bada labari wa min ma tudruna fil nari ibtigha hilati daga abin da kuke kunna kuke kunnawa kuna kona shi a wuta ibtigha hilati kuna neman ku samu kayan ado kamar zinare za a sa shi wuta a kona inda yayi datti yayi tsaba yayi baki kirin in aka sa shi a wuta zai kumfa za ta fito a cikin fu ta rufe shi wanda ƙarshe ya ne ta za a yi a zudda shi zinaran yana nan shi ne zai zauna ka gashi tar yana kyalli shi ne ita ga ainihin au mata'in ko kuma kuna neman ku ku nemo wasu kayayyaki a jikin wannan zinaran zabarin mislu shi ma yana da kumfa kamar irin yadda wannan ruwan da ya ɗebo yayin nan yake da shi a zaman to shi ma zinarin in ya sha wuta yana fidda wannan kumfar kamar yadda omo da ruwa in sun haɗu suna fidda wannan kumfar amma kumfar ba ita ce mai amfani ba zabadun mithluhu ko to amma wa ma tu da la hidar tu ga hidar au mata da zabadun mithluhu kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil Allah subhanahu wataala da yadda kaji din nan to haka Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya wanne ne mai amfani wanne ne na banza mai amfani na dan kumfa kuma hayaniyar banza ne fa amma zabadu It- amma ita wannan kumbar da za ta taso ta so sama ta rihe ruwa ko ta rihe zinare ko ta rihe kare fa ya zahabu jufa'an sai kaga ya tafi yana abin zubarwa bai da amfani an kwashe shi an watsa ko ko irin wancan kumbar ce ma iska ta kwashe ta ta zudda kawai wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da ke amfanan mutane na gaskiya fayam kusu fil arab yana nan zauna a ƙasa ba inda za shi duk hayaniyar da za a yi yana nan gaskiya na nan inda take to wannan aya isa mu gane ko wannan misali na Allah subhanahu wa ta'ala ya isa mu gane yau kasan mu shekara ta kai kusan kusan 40 da wani abu ana fada da wani aiki na wasu bayan Allah da suke na ibada ba irin yadda ba a yi mai ba mushrikai ne kafirai ne a sa lazubi ka can a je can gurin a je can gurin a- ba tsayar da ba a yi ba ba irin hayaniyar da ba a yi ba ko to amma shin wannan masu ɗariƙun da ake bauta hayaniya an bari an rage me ya faru karuwa ta ta ya kamata ka gane cewa abin nan ba na banza ba ne na Allah ne a gani maimakon su masu yin su dawo su bari sai ga shi masu zakin masu kafirtawa masu shirkantawa su ne ke dawowa da daidai da daidai suna cewa a da mun yi ba daidai ba dan me muke ce musu kafirai dan me muke ce musu mushrikai kai da fa mun yi tabargaza da fa mun yi tabargaza ko ba an jaje wannan ba to da Allah ina sabata yake ina mayan ba'un da sai a gani wannan hayaniyar dukkan bace in dai ka san abin da ka kama ka rike na gaskiya ne kana da hujjojin ka kama gam ka rike abin ka duk rigimar da za a yi ta duniya kyale ta duk hayaniyar da za a yi a yi hayaniya a gama a zo a bakka sai ka ga ana dawowa daidai da daidai yau dai da yawa malaman da suke ta zakin bayan Allah nan waliyai da mabiya da likun sufaye kafirai ne mushrikai ne ba a jin sallah ba a jin yankar su ba shekara sama da arba'in ana yi amma ga shi abin sai karuwa yi bayan Allah sai karɓar aikin Allah suke suna sai suna samun kusanci da Allah shi ko mai haushi da ta haushi bai kamata shi ma ya ba haushin ba to alhamdulillah akwai masu hankali da yawa wanda sun dawo na taɓa ganin wani kilin kwanaki na wani babban malami daga cikin in na faɗi sunan shi faƙi ɗaya ba amma ba zan faɗi ba a Kano yake kuma ya mutu ina ga kirin da shi yake cewa to ku ɗan ɗariƙar Kano ai ko mu ya kamata ku yi mana adalci shekarun baya mun zo muna ta kafirta ku muna ta ce ku muku mushrikai muna ce mu ce muku kaza kaza to daga baya da muka ƙara karatu muka gane cewa ba daidai bane a daina kafirta a daina kafirta ku a daina ce muku mushrikai a a fahimta ce kowa da tashi yace har kungiyoyin nan guda biyu da takari kaza da takari kaza suka zo suna cewa aikin da aka yi wajen shekara 20 ana yi mun zo muna rusa shi yace to ai da in aka gane gaskiya ba dole a faɗi ba ni na ji yana faɗi babban malami da ya rasu a Kano yake ya jagoranci tsakin wannan bayan Allah da rusa abin da suke yi na bin ɗabi'un su bayan amma kuma da kanshi ya dawo yana cewa sun yi kuskure abin da suka yi da to kaga ashe gaskiya ita tana nan inda take wanda duk ya tasan ma gaskiya ce sai ya yi faɗa da ita to sai dai ya yi ya gaji ya bari nashi abin shi zai kare ya tafi a banza abin da yake na gaskiya yana nan inda yake yawa saboda haka ya kamata malamai su rika hattara kafin kai magana ina amfanin kai shekara da shekaru kana sukan abu kana zagi kana jawo aya kana hadisawa hadisai duk ka bata da mutane ka raba kan al'umma kuma lokaci ɗaya sai ka gano cewa abun nan ba daidai bane ya kamata a gyara yana da kyau da ka gano a gyara din a gyara eh ba dai ba laifi bane amma abin da nake cewa shine tun farko abin da zaka soka ko ka zaga ka tsaya kai nazari tukunna ne shi abu ba kawai da kaga abu ka kama zagi ka kama batanci shi ba na addini rakoran nan na buɗe shehu dan fodiyo radiyallahu anhu cikin littafin shi iya sunna yana kawo magana akan cewa abin da ya kamata musulmi malami musul- na musulunci ya ga ana wani aiki kuma a cikin musulunci ya ce wannan abin ba daidai ba ne a bari ya saba ma musulunci ya ce samun wannan abin yana da wahala in dai ba wani abu ne na fili wanda kowa ya san ba ya da kyau wani abu ne na addini wanda wani malami ya kafa hujja yana yin abin shi yace akwai wahala yace wa alam anna musawwiqal inkari shay'un asirun yace kai bal muta'azzir yace abin da ke halatta ma kai malami kaga wasu musulmi malamai suna yin wani aiki a cikin musulunci ka ce wannan ba musulunci ba ne wannan bai dace da musulunci ba a bari yace to abin da zai halatta ma kai wannan fa shehun asirin abu ne fa mai wahala yace kai bal muta'azzir ce kai abu ne ma mai gagara wanda kawai yake samun wannan damar sai wanda ya koshi da ilimin alqur'ani ya koshi da ilimin hadisan manzo Allah ya koshi da ilimin furu'a na bayanan malamai to ya zaka ka game ka game sanin duk bayanan malamai hadisan ma zaka ka san duka ma'anonin alkur'ani ya zaka ka san duka yadda alkur'ani ke da faɗi hadisi ke da faɗi abubuwa ke da faɗi amma ba laifi ka ce ni a iya fahimta ga abu kaza kaza ne kuma wallahu a'lam in ka haka ba kai laifi ba ni a iya fahimta ga abu kaza ne ina ganin ba daidai ba ne dan bai dace da kaza ba bai dace da kaza ba amma kuma wanda yake ganin shi ya kafa hujja ya dace zai abin shi ba shi kenan ba ta amma ka ce a wannan abu ba addini ba ne ba shi a qur'ani ba shi a hadisi annabi bai ba ba shi wai wai wai kuma daga baya ka dawo kana cewa a'a wannan a yadda muka ce za a yanzu ba haka bane sai kaga ka mai da addini wasa ke to abin da nake cewa shi ne malami in zai ka soki abu ko zai yi inkarin abu to kayan yin inkarin nan ba akwai babban kalubale a kai shi da yawa ba irin yanzu ba kawai zumuɗi ake kawai ka ji wani mutum ya wata magana kai karatun ma bai ishe ka ba zumu zumu zumu zumu kokari kake kai ma ka kama lasifika ko ka shiga bidiya wani guri kai ma ka ka maida mai martani ba ka ma san ina magana da yayi ta sa gaba ba wannan duk shirme ne malamai suke yi da sunan malinta jahilci da sunan karatu shirme da sunan hankali ba daidai ba ne duk an rikita ma an rikita ma an rikita al'ummar ƙasa al'amura na addini sai ka ji mal wanda ba zai nuna cewa malaman da ya sun yi sun yi kaza su malamai sun su wasu sun ce kaza wasu ce kaza to ka ai bishi bai da karatu kuma ka rikita shi kai ma mai dan karatun ka rikite baka san inda ka sa gaba ba dan baka tsaya gu daya ba karatu daban karanta karanta daban yanzu abin da ake karanta karanta ne kawai da hayaniya amma karatu ai an gama karatu to kuma sai mutum ya dauka karanta karancen da yake da hayaniya ita ce kuma za ta rusa abin da aka baro baya Allah ya kiyaye to ƙarya da gaskiya yadda Allah ya ba mu misalin ta anan kana ƙarya gaskiya na nan inda take duk rigimar da za a yi ƙarya kuma duk yadda kaga ta yi sama ta yi sama ta ta ɗaukaka tana ganin kamar ta mamaye ko ina wallahi sa ido kaga wata ta ta rushe ka neme ta ka rasa fa amma zabadu fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkutu fil arab saboda haka malamai za su yi magana su duka tsayawa su tauna su bincika su tantance kuma su yi magana cikin labafa da ladabi da ba sauran juna uzuri haka magabata suka tafi suka zauna lafiya ba su kafirta junansu ba ba su yaƙi junansu ba su raba masallatai ba ba su raba makarantu ba ba su kyamar junansu ba amma yanzu malam wannan bala'i da aka kawo mana wannan kasa ina amfani shi wani mutum ma gunka ya iya tsarkin kai ka koya mai ma sallar Qur'anin da yake takama ana a karanta Qur'ani kai ka gunka ya koyi karatu amma lokaci ɗaya wani zai zo ya mai lacca ta surutan banza kawai sai kaga ya fara zara ido yana kaucewa inda kake sallah sai kaga ya kauce ko shi nan ba sallah ake ba can ne ake sallah nan shirka ake can ne za a yi sallah wai kai kawuri ne karshen da kai ka koya mai fata da yake sallah kai ka koya mai yadda ake tsarki kai ka koya mai ma addini amma yau kawai wani wani shaitan wani shaitanin bili ya zo ya mai lacca wai yau kai kahiri ne ma ba zai ba zai bi ka sallah ba can wani guri ba shi to ina bala'in da ya wuce wannan kuma wanda ya dora shi akan din can shugaban wata ne kaji ya dawo yana cewa wallahi abin da suka yi da sun yi kuskure ai da sun yi tabar gaza yanzu ba haka ya kamata a yi ba da Allah ba a ji kunya ba Allah ya kiyaye mu. Eh, to da haka ka kama gaskiya ke ta gam shi yasa malamai suka ce ko Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yace misalin wanda zai zo yana faɗa da gaskiya shi yana tare da ƙarya kamar misalin sauro ne ya yo gayya ya zo kan dutse ya ta kuka wai abin da yake so wannan dutsen ya babur sauro ya taru ce ta a kan dutse wai zo ke dutsen nan lalle ya tashi ya babburin da Allah dutse zai tahi a wata kan dai a nemi sauro a rasa ko kuma wai karnuka ne da dare sai suka ga wata ya fito sai suke so watan nan ya faɗo suna so su kado shi sai ka ga karnuka su taro ha ha ha suna ta kallon wata suna haushi wa wa wa wa wa wa wai so suke watan nan ya faɗo to da Allah da in karnukan duniya sun taru su ne ma wata haushi zai faɗo eh ba zai faɗo ba sai dai wata a nemi karnuka a rasa to abin da ke faruwa kenan saboda haka in abu na gaskiya ne ko kai baka gane shi ba ko kai baka daukai addini ba ko kai a gurinka baka fahimce shi ba in dai masu yi sun fahimce shi kuma suna da hujjojin su in ka zo kana ta faɗa kana kumfan baki to haushi kake haushi kake haushi kake ba abin da zaka iya yi ko kuma kuka kake irin na sauro wannan ya za a so ya kori dutse ba inda dutse za shi yana nan kai ne dai zaka gudu ina ganin malaman ƙasar nan wasu wallahi tallahi wasu mai da addinin nan kamar siyasa Allah don wasu malaman da ke zagi bayan Allah kuma in ka ji wani guri sun je kuma suna yabawa suna faɗin kuma sai ka ɗauka kamar ba su bane ta nan ka kafin da mutum ka so kai kuma ka je can kana neman yi ma addu'a kana neman albarkashi anya da gaske kake yi na samu wani kilim na wani babban malamin da ke shahara a nan kaza yana ta zage-zage yana nan yana yawo yana cewa wata ran sun je aikin haji sai wani babban abokin shi cikin mutanen dariƙa ya ce mashi ya zo su je su gaida shehu tijjani inyas ya zo aikin hajji tun shekarun baya ne ya ce wai suka je wajen shehu tijjani ya ce waye wannan aka ce wane ne ya yi mai addu'a ya ce Allah ya rufe asirinka ya ce amin Allah ya ma kaza ya ce Allah ya baka aljanna da zaune ya ce amin Allah ya kiyaye ka ya ce amin ya ce to sai yake cewa wai yanzu shi yasa yake takawa da ƙarfi wato ya yarda addu'ar da zai rike wai tana da amfani kenan tana nan amma in ya zo kuma koro wani ya hau da ran wa'azin kuma ya ce musu mushrikan banza kafurai sun suka batar da mutane sun suka yi kaza da Allah ka je gun mushriki wanda ka san ya bar da mutane kuma kana neman yama addu'a har bayan yama addu'a ka zo kana cewa wai kana jin karhi kana takawa da karhi ka samu addu'a to dan Allah wannan in ka kalli wannan sai ka ga wato su sukan dauki addini kamar wata drama ce kamar wasa suka mai da addini kamar siyasa siyasa ce a yau kawai in ka ce ni dan jam'iyya kaza ne da kaga amma ba daidai ba kawai sai ka ga yato mutane ka ce za a yi ma wanka za ka koma fati kaza ko Allah ya kiyaye mu to Allah addini ba wasa bane wallahi addini ya fi karfin wasa malamai su daina mai da addini abin wasa abin kirkili kamar kamar ka zama kamar dan kama a magana addini ka tabo wannan ka yagi wannan ka yagi wannan kamar kare haba malami da aka rage da natsuwa da tsayawa guri daya ba wasa ba shegantaka ya kamata malamai su rika mai da hankalin duk kun lalata al'umma kasa da da sakarci ba da tarbiyyar addini ba kun raba kan mutane Allah ya kiyaye mu أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاعتمد الخير زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء هدية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا للذين استجابوا لربهم الحسنى
نعم والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به مهم.
أولئك لهم سوء الحساب مهم.
ومأواهم جهنم أيوه وبئس المهاد الله أكبر الله سبحانه وتعالى ce الذين استجابوا لربهم الحسنى ga waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu suka kadaita shi suka bauta mashi suka bi umarnin shi suka kiyaye abin da ya hana alhusna suna tare sun- ah, suna da alhusna aljanna wato kyakkyawan sakamako shine aljanna lillazina tadawu rabbihim alhusna wanda suka amsa kiran ubangijinsu suna da kyakkyawan sakamako shine aljanna wallazina lam yastajibu la wanda ko basu amsa kiran Allah ba an kira su an kira su sun ki akwai ranar kin dillanci za a je idan aka je ranar kiyama law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu idan suka je ranar kiyama da za a ce mutum daya duk abin da ke duniyar nan nashi ne wa mithluhu ba amma da wani misalin shi kamar shi duk abin da ke duniyar nan da dukiya da komai a ce nashi ne ninki biyu shi labta daubi da sun fanshi kansu da shi min su'il a- min min min su'il azabi yawmal qiyamah ko labta daubi kawai da sun fanshi kansu da shi in wanda bai amsa kiran Allah ya zama mai imani ya kadaita Allah ya bauta mu ba in ya je lahira bala'in da zai gani na azaba da za a ce yana da duk duniyar da tashi ce hadda hadda ninkinta to da a ce ba zai kukuta ba sai ya bada nan da nan da sau da gudu zai miƙa dan ya samu kukuta daga azabar da zai haɗu da ita ranar kiyama to kaga kenan idan mutum ya dau dan wannan kyalkyalan duniya ya rudai duniyar da ba bakin komai ba karewa za ta yi nan da ba da dadewa ba ka sake ta rude ka ta raba ka da Allah baka amsa kiran Allah ba in ka je da za a ce ta kace ma duniyar duka da hika ba da ita dan ka zauna lafiya to balle ma idan ka ganta dan abin da ya rude kan ma a duniya za ka je lahira ba shi ka gani ko mai mutum zai bada zai iya fansar kanshi daga azaba amma ba- kuma bai da abin balle ya bada ulaika lahum su'ul hisab Allah subhanahu wa ta'ala ce wadanda suka ba su amsa kiran Allah ba wadannan su ne wadanda suke da mummunan hisabi suna da mummunan hisabi a wajen Allah ranar kiyama wa ma wa hum jahannam karfe goma ko ba su jahannama ce duk wanda aka yi wa mummunan hisabi to zai kai wuta makoma su jahannama ce wa bi'sal mihad shimfiɗa ta yi muni ko idan mutum ya zama shimfiɗa shi ita ce shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ka kare mu daga azabu saboda haka ba a da mafita sai a bauta ba Allah a kaɗaita shi Allah shi ke kira a amsa kuma ya bada sakamako shi ake kira ya amsa ya biya bukata duk wani wanda ba Allah ba bai kiran ka ka amsa ko in ma ka amsa to sai dai ya hallaka ka bai da abin da zai ba in ka kira shi ba ya iya biya ba bukatarka wanda duk ake bauta ma wanda ba Allah saboda haka a dawo ma Allah shi kadai a bauta ba shi Allah kai mana muwafaka mu je ma أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى na'am إنما يتذكر أولو الألباب Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala yace afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab yace ya rasulullah karka damu da abubuwan da kafiran nan ke yi duk ba abun da makaho ne ake yi mara hankali da mai ido mai hankali kaga ba za su zama daidai ba ko yawa in mai ido ya ma in mutum mai ido ya buge ka ya mangare ka sai ka ce ya zaka buga kana gani ko yayi dai samu yanzu in makawo ya wuce dubure ka fa sai ka ce kai malam makawo ga bitan wajen kaka abin nan ko amma za ka ba za ka ba za ka za ka dan bashi uzurin baya gani ai ko to abu mai alamu annaba unzila ilayka min rabbika alhaqqu yanzu ya rasulullahi wanda ya riga ya san cewa abin da aka saukan maka daga Ubangijinka kawai shi ne gaskiya wanda ya riga ya san cewa annama kawai abin da aka saukan maka daga Ubangijinka shi ne gaskiya ba wata gaskiyar da ba shi ba kamar huwa amma daidai yake da wanda yake makaho wanda shi bai san komai ba duk abin da za ka gaya bai gani yake kawai ba daidai kake ba ai ba za ka haɗa su ba ya rasulullahi daban-daban ne wannan mai hankali ne ya san ya kamata mai ido ne wannan ko makaho ne gigitacce bai san inda ya nuha ba na'am inna ma yatazakkaru ulul albab ai inna ma yatazakkaru ulul albab ai ma'abu kawai waɗanda suke tuna suke wa'altuwa su tunatu su ne ulul albab ma'abuta ƙwayar hankula wanda suke da lafiyayyen hankali ƙwayar hankali tabbatar da hankali to su ne ke wa'astuwa in an musu wa'azi suke tunatuwa in an musu tunani su ne in sun tsaya sun yi tafakkuri tafakkurin ke amfana su malamai suka ce at-tazakkur shine sama da tafakkur dan shi tafakkur tunani kenan ko to ana yin tunani dan a samu me dan a samu tazakkur Eh, in ka tsaya kana tafakkuri kana tafakkuri to sai i- idan idan tunanin ya haifar maka da wata natija mai kyau to ka samu tazakkuri kenan ka tu- tazakkuri ai tunatuwa ko wanda kana tunani ne in kai wani tunanin kai wani to in ka fahimci abin to ka samu tazakkuri kenan eh ka tuna kenan ko yawwa saboda haka tazakkuri yana gaban tafakkuri shi tafakkuri da farko ne in ka tafi da sai ka samu tazakkuri kuma eh a bari in tuna to ai ko koya kaza ko a nuna tuna na gane na to ka samu tazakkuri kenan yawa inna ma yatadhakkar ulul alba wanda suke tunani kuma su gane abin da tunanin su yi tunani mai kyau su gane abin da ake so sai ma abota kwayar hankali Allah ka sanya mu za mu ji suwaye masu kwayar hankalin nan ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi Allah الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Allahu akbar to Allah yana faɗin ulul albabin gurare da yawa kuma yana ba su kofi kala kala masu yawa can in ka koma cikin suratul ah, suratul ali imran eh ali imran ce ko Allah subhanahu wa ta'ala a ma'ida ce ta suratul ali imran ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce ina bin da wannan ayat waqt la bil wannan ayat ayat ul albabi ko ce gama abu cikin halittar sama da kasa da sabawan dare da rana da yadda halitta Allah ke tafiya akwai abubuwan lura amma wane ne suke lura ulul albab ma'abuta hankula to so ai ma'abuta hankula sai Allah ya ba su wasu kofi a cikin alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azabana ga nan ga nan ya tafi to nan kuma da Allah ya inna ma tazakkaru ulul albab waɗanda ke tunatuwa su wa'azu su ne ulul albab tunani mai kyau kuma su ya haifar da natija mai kyau ga sunan allazi na yufuna bi ahadillahi su ne waɗanda ke cika alkawarin Allah in alkawarin da suke tsakanin su da Allah suna cika shi ba sa saba alkawarin da suke da bayan Allah suna cikawa ba sa saba wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alkawari in suka yi ba sa warwarewa za su cika Allah ya ba su sifofi tara a nan gurin ga biyu mun faɗi na'am والذين يصلون ما أمر الله به أن يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allahu Akbar. To kaga cika alkawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yace yana daga cikin abin da ke nuna mutum mai cikakken imani ne ya zama mai cika alkawari baya warware alkawari. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka samu mutum ko musulmi ne yana sallah yana azumi yana komai amma yana yin alkawari baya cikawa. Yana warware alkawari. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ya- ko musulmi ne to yana da alamar hali irin na munafukai. kaga ko ai ba kyau ko ya fara fita daga cikin albabi kenan tunda ya zama hali irin na munafikai to wanda suke cika alƙawari ba sa warware shi a wallazi ne yasuluna ma amara Allah bi an yursala waɗanda kuma suke sadar da abinda ubangiji ya umarni a sadar da shi idan abinda Allah ya umarni a sadar da shi suna sadar da shi zumunta suna sadar da ita ta ‘yan uwantaka, ta kusa ko ta nesa, suna sadar da ita ba sa yanke ta, alaƙa tsakanin musulmi da musulmi ba sa suna sadar da ita ba sa yankewa su yanke hulɗa da musulmi ko su ce mai kafiri ko su ce mai mashirki ko wani abu su yanke hulɗa tsakanin su. Duk abin da Allah ce a sadar suna sadarwa da zumunta tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, da zumunta tsakanin musulmi da musulmi, zumunta tsakanin makoci da makoci, duk suna sadarwa ba sa yankewa musamman zumunta wanda anna- Allah subhanahu wata'ala ya ce tunda ya halitta zumunta ta miƙe tsaye ana halittar zumunta sai ta miƙe tsaye ta ce ya ubangiji tsaye wannan da kaga nayi fa tsayuwa ce ta ne neman tsari gare ka daga yankewa Allah ina neman tsari kada a rika yanke ni. Allah ya ce to na'am zan miki wani abu ko in kin yarda ba za ki yarda duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi da rahama ba wanda kuma duk yake yake kin yake shi daga rahama ta ta ce a to na yarda ya ubangiji dai ta ce dai miki haka da jama'a kun ji mai san rahama Allah ya sadar da zumunta wanda kuma ya yaɗe ko bai shiga rahama ba komai to ya yanke ta haka nan kuma wani hadisin kudusi ne ma Allah subhanahu wataala ya ce innani ana innani ana rahman خلقت الرحمة وشققت لها إثما من إثمي فمن وصلها وصلته ومن قضاها قضعته أقول هذا الذي كيسا ومن, ق- ومن وصلها وصلته ومن قضاها بتته نيني نمسنا الرحمن الله كينا na halicci zumunta kuma na tsagan mata suna daga sunana kaga arrahimu zumunta da ka ƙara nono a gaba ya zama mai arrahman in kuma kaga dama ka ka kara ya anan tsakiya ya zama mai arrahim ta Allah ce na tsagan mata suna daga suna na saboda haka wanda ya sadar da ita zan sadar da shi daga rahama da rahamata wanda ya yanke ta zan yanke shi daga rahamata saboda haka musamman zumunta haka nan alaka tsakanin musulmi da musulmi tana da ƙarfi a rika sadar da ita Allah subhanahu wataala annabi ya gaya mana Allah ya haramta gaba tsakanin musulmi da musulmi ko fada akai akai dan da ko mai akai tsakanin musulmi da musulmi haramun ne su wuce kwana uku ba sa magana da juna in aka wuce kwana uku ana gaba to sun fita daga layi ko rubutun gafara aka zo ana yi sai a ce a tsallake su sai da suka shirya sai da suka sadar da wannan alakar ta musulunci wanda ke tsakanin ko hadisai na nan da yawa saboda haka a rika kokari ana sadar da zumunta ta- shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa sadar da zumunta ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa kuma kanka ce zumuntar na wai sai kai yan uwan suna kula da kai kai ma za ka kula da su a'a in sai mutum ne maka za ka yi mai ai wannan ya zama buki kenan a'a tabbata kai ne sadar da zumunta ne dan Allah mu ɗan uwanka sun watsi da kai ba su zuwa inda ke ba su shiga hidimar ka kai kuma kana kana tare da su duk hidimar su kana shiga abin da ya kamata ya taimako kana taimakon su kana kai musu ziyara ko da kai ba su kai maka to wannan shine tab- ka zama tabbataccen mai sadar da zumunta ke haka in makoci ne ba sai yana kyautata ma ne sannan zaka kyautata mai ba in ya zama sai yana kyautata ma zaka kyautata mai ya zama biki a'a ya zama na yana muna nama amma kai kuma baka damu ba kana kyautata mai ka dau halin manzon Allah to shine ka sadar da abin da Allah ya ce a sadar da shi kenan to mu kalli yadda abubuwa da suke tafiya Allah ya ba mu ikon aiwatarwa والذين يسألون ما أمر الله به أن يصلى ويخشون ربهم kuma musulmul albabi sune wanda suna jin tsoron ubangijin duk wani abu da aka ce Allah ya hana to suna ɗarɗar da shi ba su zo su kusance shi suna jin tsoron ubangiji haka nan ma in sun tana ubangiji sun girman ubangiji suka ga suka ga irin halayen da suke ciki sai su ji tsoro su fashe da kuka gwargwadon yadda hashiyar mutum take hawa hawa ne kowa da irin tashi amma idan tsoron Allah ka ya kai ga kai kai- kai kadai ma ka zauna ka tuna irin ayyukan da kake ka tuna girman Allah ka fashe da kuka har ka zuba hawaye ba wanda ya ganka kai tsakaninka ne da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan idan da ya kuka ya zubar da hawaye saboda Allah ba dai wuta ta shafe shi ba Eh, ba da ya ciki kai kadai tsakaninka da Allah ne ka tuna abubuwan da kake tsakaninka da Allah ka fashe da kuka dan ji ganin girman Allah to wannan idan naka ba dai kuma wuta ta shafe shi ba wa yakhshawna rabbahum wanda suke jin tsoron ubangijin su a ko ina in kana kai kadai ka ji tsoron Allah in kuna cikin mutane ka ji tsoron Allah ka kyala mutane ba abin da za su ke yi maka ka daina jin tsoron mutane in ka san abin da za ka yi na Allah ne in ko ka san abin da za ka yi wanda Allah bai so ne ko kai kadai ne kakka yi mutum ba abin da zai maka Allah ne ke da abin da zai maka wa yakhshawna rabbahum ga wa yakhafuna su'al hisab kuma suna jin tsoron mummunan hisabi kullun suna ɗarɗar suna jin tsoron lahira kada mutum ya je da wani mugun aikin da zai hana shi tsira suna jin tsoron mummunan hisabi saboda haka wanda ke jin tsoron mummunan hisabi kuwa ya sake jiki ya kwashi zunubi ai ba zai yi ba ko wanda ke jin tsoron yin mummunan hisabi a kiyama ai ba zai sake jiki ya ta saba ma Allah yana kwatar zunubi ba dan ya san an kwashi zunubi akwai mummunan hisabi kamar misali ne yanzu sai aka ce hanya akwai custom suna nan suna tsakin kuma ba sani ba sabo kai kuma kana son ka je ka wuce kana jin tsoron ai ma mummunan bincike da Allah ka kwashi tabar wiwi da kwayoyi da abin da aka hana ka zuba a jakanka ka tafi da su in ka kwasa ka tafi da su ka ji tsoron kwastan kenan a baka ji tsoron kwastan ba tun da ka taho da kayan laifi ai tabbata kana jin tsoron kwastan su kama ka to duk abin da ka san kayan laifi ne a kayan ka ka cire kanka ta hilus kan ma ka ɗauko su tun asali to kana jin tsoro kenan amma bai yiwu ka kwaso kayan laifi kuma ka je kana jin tsoron masu kamu a'a baka jin tsoro to haka lahira take baka baka sake jiki kai ta aikata zunubi abin da kaga dama kai kuma ka ce kana jin tsoron hisabi a lahira ka ai ma mummuna a wannan labari kake ai tsoron ka she da kana jin tsoro shi ne a ga kar ka daina aikata abin da zai jawo ma wannan abu to Allah ya kara mana jin tsoron shi wa ya khafo da su al hisab wallazina sabaru a lokacin da aje kai mu kara tsoro والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الله أكبر والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم سنة وانا سكا يحقوني dan neman yardar Ubangijinsu. Haƙurin nan kala uku ko duk sun yi shi, haƙuri a kan bauta ma Allah, haƙuri gabar saɓan Allah, haƙuri gabar ga duk wani imtila'i da Allah zai masu za su yi haƙuri, guda ukun nan, ko kuma haƙuri a bisa cutarwar bayan Allah, shi ke zama na hudu. Sun yi wannan haƙurin ne duk ba don kuma don neman yardar Allah. An ce idan an je ranar kiyama an taru wani mai shela zai shela zai shela ina ma abota hakuri sai ga mu ce ku tayi ku tayi aljanna sai zai zan tayi aljanna su ba a bincike su ba sai malaku zai kai kai ina za ku aljanna za mu a ya za ku tayi aljanna ku ne suwa mu ne ma abota hakuri kan me kuka yi hakuri a mun yi hakuri mun bauta ma Allah mun yi hakuri ba mu saba ma Allah ba mun yi hakuri da duk musibar da Allah ya dora mana ah kawai salamun alaikum bi ma sabartum sai Allah ya ba mu hakuri wa qamu salata kuma suka tsaye da sallah kan lokaci da sharuɗanta da kiyaye ta wa an bako min mara zaka namu sirran wa alaniya suka ciyar da irin abin daga irin abin da muka azurta su a ɓoye da bayyane suna cewa a ɓoye suna cewa a bayyane abin da Allah ya baka ba ya baka dan ka jirge ba ne ka rika ciyar da bayan Allah ka yi a ɓoye ba a sani ba ka fito a filin ma ka yi da haka kake zama cikin ulul alba sirran wa alaniya bayan haka kuma wa yadra'u da bil hasanatin sayyi'a suna ɗauka halin manzon Allah suna ida mummunan abu da kyakkyawa in wani ya zo ya zazzage su ya zazzage su ce haba wa sai haƙuri da Allah me me ya tada ma da hankali haka haba ai kai dan uwa ne mene ne haba da Allah ya abunna me ya da ya damun ka da Allah azumin nan da Allah zo mu je in baka katan din taliya kai sai ka shiga mai iyali da shi gida eh da Allah baka yi baka yi ai bil hadon sai ya ba to ma'ana dai mutum ya mona na ba kai kuma ka kyautata mai shi ne halin manzo Allah shi ne halin ulul albab kenan wanda suka samu tazakkuri ka gani wa amma kuma sirra ko yadda wani bin hamdu sayyata to wadannan sifofi guda tara Allah yake masu sun kune ulul albab ah alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mithaq walladhina sabaru bi da'wati rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'u bil hamdu sayyata wa wa man sallaka biyu ko الذين يؤمنون بأن ولا يقولون الميثاق بي كنا والذين يسلمون ما أمر الله بأن يصلى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ولم نذكر حتى ولم هذا يقول ترى سوني أولو الألباب أولئك لهم عقبى الدار الله سبحانه وتعالى ودنا masu wannan halayen su ne waɗanda lahum uqubat da kyakkyawan gida na ƙarshe yake tabbata a gare su wane ne wa menene kyakkyawan gidan nan na ƙarshe shine jannatu adadin inda zamu tashi karatun mu na gobe insha Allah zamu ƙara bayani kan wannan ayar kuma mu ji gidan da gida aka nufa insha Allah Allah ya sa muna cikin ulul albabi Allah ka sa mu sifatu da waɗannan sifofin Allah ka sa mu zama muke da uqubat dare alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lokaci yayi mana irin halin da ya saba yi mana kullum da fatan Allah shi mana babaka akwai tambaya to bismillah na'am to masu gidauniya a motsa jama'a ga account nan fa yana son ya cika masu dan kwari kwari a jefa na'am na'am bayan ya aure ya saki matar saki uku sai ta je ta auri wani eh ba ta tare gidan mijin ba eh to da bai tare gidanta ba ai tarewan ba ita ba ce, shi shi bai tare gidanta ba ko abu ne ne ai mutum ya saki matar shi saki uku to har daura mata aure da wani amma ba ta tare ba ya auren ya wace to shine nace ɗayan biyu ne ai in bata tare gidan shi ba shi ma a bincika bai tare gidansa ba yawwa dan abin da ake yi ba tarewar ta koma gidan shi shine wani abu ba a ya zama ya kwanta da ita eh tunda ai ba za a rana ake yin aure kan ta tare gidan miji shi ya tare to barkatai ko ba haka ba to yana dai an bincika ba yadda ba ta tara ba shi ma bai tare ba to ai shike nan ba damar ta koma gidan wancan da ya mata saki uku ba damar ta koma auren da ke halatta ma wanda ya saki uku ya mai da matar shi sai auren da wancan da ya aura din ya kwanta da ita kwanciya irin da aure sosai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata baiwa Allah da ta zo ta tambaye shi cewa wani ya mata saki uku kuma da ya'ya da mene yanzu ta je ta auri wani wanda ta aura din ba wani abu da ya gudana tsakanin su ta iya kowa ma wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a hatta ya zuqa hatta ya zuqa fani min usayda taki min usayda tiki ma za kal awwal haka annabi ya ce mata ba za ki iya komawa wajen wanda ya rike saki uku ba sai wannan mijin na biyu ya ɗanɗani zumu wanke kamar yadda shi ma na farkon ya ɗanɗana ma'ana sai ya kwanta da ke kwanciyar aure kamar yadda wancan na farkon yake kwanta da ke to sannan in ba a yi kwanciyar aure ba ba za a koma ma wanda ya saki uku ba sharuɗa ne da yawa ya zama an kwanta kuma auren ba an yi shi ba an yi shi da yarjejeniyar wancan mijin da wannan ba ka gani kuma an samu tabbacin an kwanta da to shi ne na'am ta mu je. mutum ke azumi eh mm zai galabaita in zai sai ya sha ruwa eh ɗaya zai rama inda kamar ya zama kamar rashin lahiyar kenan ko wai mutum ne yana azumi sai wani aiki na wahala to bayan ya gama aikin kuma sai gashi ya galabaita ya shiga wani hali yana neman ya fita ya shiga wani abin nan ko to sai ya sha ruwa ya zama mai lalu ya zama kamar mara lafiya sai ya sha ruwa don kai ya wuce eh eh ana ganin alama sai ya wuce saboda abin ya yi wahala yana iya shan ruwa in ya sha ruwa bayan sallah sai ya rama ɗaya can Eh, lalura ya zama lalura ke Allah ya kiyaye na mm. eh ya risa na wai mutum ne ke da kayan shi hannun safa miliyan uku miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko to in dai an yadda miliyan ɗaya da ɗari uku ta kai zakka ya ce ya zai musu zakka ko in dai sun kai zakka ɗin ai duk miliyan ɗaya abin da ake cire mata dubu ishirin da biyar eh duk dubu ɗari ka kasa duk dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar ake cire mata duk naira dubu ɗari zakarta shine dubu biyu da ɗari biyar shine zakar dubu ɗari in ya kai miliyan ɗaya ka gani in ya kai miliyan ɗaya shine zakarta dubu ishirin da biyar dubu ɗari kuwa dubu biyu da ɗari biyar kaga ga arba'in ake kasawa dubu ɗari in ka kasa ta arba'in nawa za ta zama dubu biyu da ɗari biyar biyar dubu biyu da ɗari biyar biyar so arba'in ai shi zai baka dubu ɗari to arba'in ake kasa a cire ɗaya miliyan ɗaya in ka kasa ta dubu in ka kasa ta miliyan ɗaya arba'in za ta baka dubu ishirin da biyar biyar sai ka ɗauka shi ɗaya sai ka bada shi kenan kawai in ai kawai inda ake faman tunani da tambaya in kuɗin mutum ya- sun isa zakka ko ba su isa ba shine abin tambaya amma in dai ka ga kuɗin ka ko sun isa zakka ko miliyan dubu nawa ne ka kwakulota ka sa su arba'in rike ishirin rike talatin da tara kashi ɗaya shi zai zakka da Allah ya ce ka bada. In ko noma ne komai yawan shi ka sa goma ka bada ɗaya. In na rani ne ka sa ishirin ka bada ɗaya. Saboda ka yi ban ruwa an sauƙaƙa ma. Allah ya sa mu dace. Shi kenan ko? Na'am? Sau na ji ka. Wai Eh wace wani ma ya ce wai ya ce wai wani malami na cewa wai kalma ɗaya ba ta zikiri. Wai sai dai an haɗa da kamar kamar ka riga cewa Allah Allah Allah bai bai zama zikiri ba. Sai dai ka ce ko Allahu akbar ko la ilaha illallah ko eh tamam mun ji a Qur'ani inda Allah ya ce qulillah ثم ذرهم في خوضهم يلعبون kace Allah sannan ka kyale mutane su ta wargi cikin jimwar su kawai saboda haka in kana da Allah Allah Allah ambatan Allah kake yi na eh eh eh tana yawo eh ike nan aure ya kare ai shi ya haɗi ba ni na haɗi ba a an jam ai ba a ji tambayar shi ba wai mutum ne yake kama ma matar shi wata doka kaman ko fita baya nan in baya nan tana fita ta yi bukatunta sai ya ce in ya dawo sai ya da wani lokaci ba da sai ya ce to wacce daga yau in kika kuskura kin ƙara fita na zo baki nan bakin aurenki to sai kuma gashi bata daina ba ka san mata eh eh to ya ƙara ganin nata ko eh to in dai cewa in kika ƙara fita bakin auren ki ko in ka ƙara ganin ki waje bakin auren ki to ran da ka ƙara fitan ko ya ƙara ganin ta din to ba auren kenan sai dai kawai inda za a dan samu magana to ba auren to saki daya ko ko saki uku nan ne kawai za a yi in an bi da sauki a ce to saki daya in saki daya ne yana iya cewa ya mai da ita an hora shi gaba ya kara in kuma ya samu malamai ba su sauri su ce mai a saki uku ne ba dama ya mai da tunda ya ce bakin aurenta ai kaga ya yanke duka kenan ko yanzu kuma aka ɗanyi mai tawili a ce to ta sauko saki daya ya saboda haka ina zuwa mata ba a musu haka in ka san kana son matarka ka daina kama mata irin wannan dokokin kana cewa bakin auren yanzu auren ya kare Eh, ba ruwanta ita ba ta da hankali ba ta da hankali ba za ta tuno cewa in auren ya rabu tana da matsala ba ko da bayan auren ya rabu za ta dace ta kwana kuka wannan ba ta da tunanin kar ta aikata mata hankalin su rau- ka- kankani ne rauni gare shi. amma ka ce mace wai in kika kuskure kika kawo bakin auren mu kai kana ganin wani abu ne ko sai da da gayya ma za ta je ta yi daga kuma ya za a yi ko da daga baya za ta je ta ta kuka ba auren Allah ya kiyaye nake ta shi yasa aka danka ragama matan a hannun maza saboda maza ana Allah ya san sun fi matan hankali to sai dai yanzu wasu matasa matasan nan masu gaugawa gaugawa nan wasu ma wasu ma hankalin su iri ɗaya ne da yan matan eh amma ana an- ana sa ran dai namiji ya yi mata hankali in kai ma ka zama wani burkakke kana ji ya mata to kun zama kai ma baka da hankali ke a yi magana da kanka kawai muhimmancin dai taɓa ido eh Allah sarki to ai kuma da wai sun gode Allah saka musu da alheri a wai muhimmancin shafa'i da wuce ko mu ce ma muhimmancin wutiri shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ita sallar dare ko raka ɗari za ka yi sunan da shafa'i shin ko tarawihin nan da ake yi, in raka goma kuke yi sunan da shafa'i in raka ma ishirin kuke yi sunan da shafa'i kwaya ɗayan ne shine wutiri to shi wutirin nan kwaya ɗaya ma raka ɗayan nan duk wata sallah in ba ta farilla ba ba ta kai ƙarfin shi ba abinda malaman fiqh suka ce kenan shi wannan wuturin kwaya da ya fi idi karfi ya fi sallar idi karfi sunna ce da wanda karfin sunnan citta ya fi na sallar idi karfin sallar wuturi karfin shi ya fi sallar roƙon ruwa ya fi sallar kusufi shamsu da kusufin kamari in dai ba sallolin nan guda biyar ba ba sallar da ta kai karfin wuturi shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yutir falaysa binna wanda duk baya wutare wannan baya ma tare da mu kaga akwai matsala ko to sai dai ana so kada ka zo kai wutare shi kadai kafin kai wutarin kai ko da raka a biyu an ga shi yasa malamai suka yi mana hikima ko da dai kai rago ne baka tashi kai kiyamar laili raka a goma ko raka a ishirin ragoncin naka ya kai haka akalla dai ka daure kullum kai nafila raka kai shafa'i biyu kai wutiri raka da kaga dai ka samu falalar shafa'in daga biyu yake fara da ba har zuwa iya inda ka tsaya wutiri kuma dama shi mai karfi ne ana so a shimfiɗa shafa'i kafin a yi wutiri to wutirin nan kuma shi ne makasudi shi ne ya fi ƙarfi to in mutum ya ce shi wai an ce ma wani ya taɓa ido ya ce wani wai wai ibada tsawahi ce shi ba ruwan shi da ita eh aljanna ma ta tsawahi ce irin shi ba ruwan shi da aljanna ke ko a gaba an an je lahira ma ba ruwan shi da aljanna ta tsawahi ce yaban masu eh sun gode tsawahi shi ya ya haƙura kenan to Allah ya kiyaye saboda a daina wasa da wuce Eh? Eh. To, to wannan saura kaɗan ake da zalil bakin kaza, amma dai kuma ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu ko? Wai wani ne yake dan Allah dan annabi a kira gwamnatin ƙasar nan. Sai ya biya kuɗin haji wajen miliyan biyar kuma ga shi yanzu an ce an ƙara wajen miliyan biyu wai har yanzu ta koma sai ƙara da biya miliyan bakwai wajen takwas ma ko wanda yanzu zai biya sai ya biya wajen takwas to ai an daina biyan ko ko ana biya mai so ya je amma ya biya miliyan takwas wanda kuma ta ya a saurara jama'a kamar yadda ake ba da labarin su wanda dama ya biya zai cika miliyan biyu ya zama miliyan bakwai wanda kuma yanzu zai biya sai ya biya miliyan takwas to ina za mu an cire tallafin mai wanda ya shafi komai ga yana ana ta wahala to ko da shi tallafin hajji dama ba yau aka cire ba tun tun lokacin general buhari aka cire tallafin aikin hajji ko ba haka ba To wai gwamnati in tana wannan me take ne? An cire tallafi a al'amuran rayuwa, an cire tallafi a al'amuran ibada. To ya ake so da mutane ne? Shin wai shi kuɗin nan da ake zuba tallafin nan na gidan waye ne? Ga- Gadon gidan waye ne? Kuɗin da ake zuba tallafin da nake na talakawan ƙasar nan ne? Ko na wane ne? Ai ba na shugaban ƙasa ba ne, ba na gwamna ba ne, ba na minista ba ne, na duk al'ummar kasar nan ne har jariri. To dan me za a yi ta cire mana tallafi muna shan wahala? Su tallafin da ake cirewa ina ake kai shi. Abin mana tallafin mu, abin da ake sa ran za a yi da tallafin a bar shi. Abin mana wannan mu samu mu samu jin sauki. A maida mana tallafin man fetur mu samu sauki mai gida tunabu. Allah ƙara lafiya. Allah ja kwana. Allah ba gwamnati ƙarfi. amma dai a maida mana tallafin mai mu samu sauki tallafin aikin hajjin nan mun san ba kai ka cire ba Buhari ya cire to a maida mana in ana tallafa ma talakawa Allah zai tallafa in ana tallafa ma ibadar Allah Allah zai tallafa na taba jin wani malami Allah ya ji kanshi ba dan ya mutu ba malam ya yake da Sokoto Bello ya bu yace wai shi tun farkon mulkin Buhari tun da ya ji ya ce to an cire tallafin aikin haji ya ce to wannan gwamnati ba hannun Allah cikinta. Ah, to tun da ta cire tallafi tallafin ibadar Allah to Allah ma ya cire hannu cikin gwamnatin. To ga shi kuma wannan ta zo ta cire ma tallafin mai kuma gub gaba daya. Da ana tsammanin wasu ke amfana ashe baka sani ba magin gidanka ma da manja da kake shan miya ashe akwai tallafin yana kawo kai. To sai yanzu tun ma tun da mun gane haka a maida mana tallafin mu tun da dai dama namu ne ko ba na wani ba. To da Allah a maida mana. Abin da ake sa ran za a yi da shi an cire mun hakura. A ba dawo mana da abun mu mu samu sauki. Tallafin aikin hajji a dawo mana da abun mu. Abin da za in an kwaje an ke tallafawa din abin da za a yi da kuɗin mun hakura da shi a dawo a zuba mana cikin aikin hajji. abokan zama mu ma kiristoci suna da tasu ibada da suke yi tunda haka ake yi sakamakon tallafa mana da ake aikin hajji kuma a tallafa musu wajen nasu ko ba haka ba ai bala amma ba daɗi amfanin gwamnati amfanin kowane shugaba kai ma mutanenka abu biyu ka kare su ka kare rayukansu da lafiyarsu da dukiyoyinsu kuma ka jawo musu da abubuwa da za su amfane su shikenan ka kawo musu abin amfani wanda za su rika samun ci gaba suna samun walwala ka kare musu wani duk abu da zai cutar da su wannan shine amfanin kowane shugaba kowace gwamnati idan gwamnati bata kare wa mutane abin da zai cutar da su ba bata kuma kawo musu abin da zai zai kyautata rayuwarsu ba gwamnatin ta zama ba ta da amfani kenan ko ba haka ba idan gwamnati bata kare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu ba bata kawo musu abin da za su samu walwalar rayuwa ba ba ta da amfani gurin mutane to saboda haka muna kira ga gwamnati mu ne mata addu'a Allah ya taimake ta ya karfafe ta amma kuma muna roƙon tunda dai ta jama'a ce kuma dan jama'a aka yi ta ba wanda zai zo a ce yana shugabanci jama'a yana wahala ba wanda zai zo a ce yana shugabanci ana ta cin mutuncin jama'a shi ana kakkashe su ana wulakanta su to da Allah gwamnati hankalin ta ya dawo wajen al'ummar ƙasar nan a kyala tunanin waɗancan jajayen mutanen masu maƙiyanmu wanda suke son su su- su wulakanta mu tunaninku ya dawo kan talakawa wanda suka zaɓe ku suka ce dole ku za ku zama shugaba shugabanni hankalinku ya dawo kansu ku sama mana abin da za mu samu sauƙi ku nemo mana hanyar da za a kare mana rayukanmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu kowa ya zauna lafiya wannan shine aikin amfanin gwamnati in gwamnati ba ta yi haka ba ta samu matsala to kuma yanzu aikin hajji wani wani dama da kulle-kulle ya haɗa miliyan biyar ɗin wanda kulle-kulle ya haɗa to yanzu kuma an ce sai ya karo miliyan biyu ina zai samu ta kaga dole wasu za su yi rejectin kenan dole wasu za su ce sun fasa to kuma aka ce an fasa an fasa mutum nawa ne za su sai Allah ya kiyaye Allah ya sa shugabanni su ji kuma Allah ya sa su yi aiki da abun Allah ya sa kuma duk mu zauna lafiya Allah ya kara musu karfin mulki ya kara musu zaman lafiya ya kara musu lafiya ya taimaki gwamnatin nan da ta jihar mu da ta kasa baki daya amma kuma muna roƙon su rika yin adalci su rika tausaya ma bayan Allah musamman wannan ayyukan duka ba na gwamnatin jihohi bane na gwamnatin tarayya ne mun tabbata wasu gwamnoni kamar irin gwamnan jihar nan tamu ah, Dr. Umar Raddaɗin nan da a ce shi yana da fawa kamar irin na gwamnatin tarayya to na san insha Allah da kun ga yadda zai mai da jihar Katsina to amma fawar tana can sama ya za ya da za a yi duk gwamna zai yi iya abin da zai iya ne kamar yadda siya mai shi ma zai yi iya abin da zai iya ne to gwamnatin tarayya ita ce take da karfin ta yi komai to muna roƙonta ya shugaba Bola Tinubu gwamnatin da ake makira da musulun musulun to kada musulmi da musulmi kuma su kasa makahuri da musulmi ba ba mu san haka ko kan musulmi da musulmi su kasa amfanar da mutane ya zama na gara ma kahuri da musulmi sun yi amfani wani lokaci ma kahurin da kahurin sai sai abu ta amma dai ba mu fata haka eh Allah ya sa a gyara اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين ويا